أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين قاموا برؤية النبي المختار رضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القطب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأقباد الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس والذي كتاب قاسم الإلباسي الشيخ السيد إبراهيم إياس رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu alhamdulillah mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya bamu dama da aran lokaci muka sake dawowa karatu wannan littafi namu mai albarka wato littafin ruhul adabi littafin ruhul adabi kamar yanda kullum muke faɗa muke nana ta littafi ne da maulamu shekul islami wa sa'adatul anami ash-shaykh ibrahim ya ya rubuta dan nuna ma dukkan musulmi hanyar saduwa da Allah lami lafiya wanda wannan rana shine ranar da muka dawo bayan dogon hutu da muka tafi na na azumi da kuma na sallah gabaki daya dalilin karatu suka na tafsiri a ya kamata a ce mun dawo tun kafin kamar sati wancan satin da ya gabata to amma Allah bai nufa ba sai wannan rana wanda a wannan rana za mu tashi muna a cikin baiti na na tamanin da uku ne zama kuma zama kuma wannan shine zama na tamanin da biyu zama na tamanin da biyu inda muke karanta baitin da shoke cewa lazim qiyamul layli jawi ma'ida akalul halal sufi aidan udda baitin da shoke cewa dan uwa ka lazamci tsayuwar dare ka lazamci sallah da daddare na nafil fili sannan jawi ma'ida kuma ka yawaita yin watar da uwar hanjinka ma'ana ka yawaita yawan yin azumi na nafila ko kuma rashin yawan cika ciki dai da abinci duk wannan mun yi bayani akai a baya inda za mu tashi inda shoke ta akalul halal sirfi aidan udda cin halal tsantsar halal an lissafa wannan cikin hanyoyi da suke sada Allah suke sada bawa da Allah lami lafiya cin halal asali ne wanda yake cikin asaloli da suke sada Allah bawa da Allah lami lafiya to shine inda zamu tashi a sai malam Mishal yace ruda rawabn ibana عن كعب بن أدرك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب بن أدرك إنه لا يدخل الجنة لهم ودم نبت من من سهوت نبت من سهوت والنار أولادي يا كعب بن أدرك الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمؤتقها وغاد موبقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان والصوم جنة والسرقة تدعو الخديئة كما يذهب الجليد عن الصفا آه ابن هبان يا رويتو حديث daga Ka'ab dan Ajarata Ka'ab dan Ajarata yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ya Ka'ab bin Ajarata ya kai Ka'ab dan Ajarata innahu yanda sha'anin da lamarin yake ka ji ka sani la yadkhulul jannata fa zai shiga aljanna ba wane lahamun wa damun nama da shiri na bata waɗanda suka tsuro min sutin daga haram duk jikin da aka ciyar da shi da haram ya gilu da haram wannan jikin ba zai shiga aljanna ba in ji manzon wanda yake da aljanna in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine manzon annabi a shine annabin da ya zo da maganan wuta da aljanna ka san ku yace ba za ka shiga ba sai inda za ka buka shiga wallahi sauraka ya ce duk nama da jini waɗanda suka bubbugo daga haram ba za su shiga aljanna ba manzala ce wannaru wuta aulabi aulabihi shine mafi dacewa da duk naman da aka ciyar da shi da haram ya tabu bin ajarata manzo Allah ya kai kabu dan ajarata annasu su mutane gadiyani masu sammako ne guda biyu mana in gari ya waye mutane biyu ne suke sammako kowa daga kowa da inda yake zuwa fagadin fifi kaki nafsihi daya daga ciki yana tafiya ne dan ya kwance kanshi daga halaka ya kwance kanshi daga shiga wuta fa muti kwa sai zama to ya enta kanshi ga shiga wuta mana wanda ya fita da safa sai ya tafi neman halal kenan wa gadin akwai kuma wanda yake yin sammako mu bi ku haya halakar da kansa ya zama to fafutukanki ina zai samu haram kawai ya kamu bina jarata wato shi haram da kuke gani da yau ya zamanto sunan shi alkhairi ko kuma cuwa-cuwa eh yau shi halas ma ba shi haram ma ba sunan shi haram ba sunan shi wani na samun alkhairi ko kuma kai wani sai na samun cuwa-cuwa to annabi ya ce wanda yake samun wannan alkhairi na mutanen wannan zamanin wanda yake samun cuwa-cuwan nan na mutanen zamanin nan wuta ce tafi dacewa da shi ba zai shiga aljanna ba da annabi sai annabi ya gaba da cewa as-salatu sallah qurbanun kusanci ne zuwa ga Allah wa sawmu azmi junnatun garkuwa ne gaba da shiga wuta wa sadaqatu sadaqa tudfi'ul khadi'ata tana buce kurakurai tana kashe kurakuranka kama yazhabul jalidu anis safa kamar yadda dusar kankara take tafiya daga kan kan dutse ai ruwa sai kankara ta taru cikin ɗan kankanin lokaci za ta narke ta zube ko to haka sadaka take tafiyar da kurakuran mutane saboda haka sai a rika daure ana yi ta koda na abin nan din dalilo ne abin nan din abin nan abin nan din dalilo ma'ana ayan na dalilo ɗaya biyu ko biyu ko uku manzala ce mutum ya kare kanshi da shiga wuta koda da ƙwayar dalilo ne koda ƙwayar dalilo ne Maulam Shoji Jani shi kuma yana yawan yin sadakan waina ne. Shoji Jani mafi yawan sadakan shi waina ne kusan kullum da safe ma haka yake. Haka nan malamin mu da muka zauna wajen shi sho malam Yahaya ya yi shi Abu Tafiya kullum da safe ko yarinya ma da kullum safe ta kawo mai waina. Saboda haka wannan shine saboda haka a rika yawan yin sadaka Allah ya dasar da mu. Wa fi risalati shafiya ya zo a littafin da ake ce mai risala mai warkarwa. Waye ya rubuta wannan risala na wasiƙa mai warkarwa. Allah ti ba'asa allati ba'athaha shaykhuna Abu al-Abbas al-Tijani radiyallahu anhu wannan wasikar Shehu Tijani ne ya aika da ita ila ammati ashabi zuwa dukkanin sahabbansa wallati dammanha al-kathira wanda ya kunsa mata abu mai yawa min tawjihati da daga fuskantarwa wata hazirati da gargadi wanda sa'ihi da nasihohi wal irshadati da shiryarwa qala radiyallahu anhu man shau ya faɗa Allah ya ƙara mai yadda fi saumi ramadana cikin ya faɗa cikin sha'anin azumin ramadan yace summa ba'da salat bayan kiyaye sallah to wajibi ne almuhafazatu ala saumi ramadana kiyayewa a bisa azumin watan ramadan muna magana da wani dan uwa yake ba mu labari ba a nesa ba ba a zariya ko a cikin sabon garkuwa cikin anguwan nan yace akwai matasan da totally an tabbatar da azumi ko ba haɗe ba su ba cikin watan azumin nan saboda inda suke aikawa ana siya musu ruwa da da zobo daga nan aka tabbatar da wani da wani da wani azumi ba haɗe ba su kuma akalla dukkanin zuba wanda bai kai a a imam a a misali hajjin balaga ba na'am kar wannan ya baka mamaki menene ya jawo a abin da ya kamata su samu ne tun suna ƙanana ba su samu ba ko ba haka ba dukkan ɗan da a iyayen shi kawai suka sake shi ta sakai suka sakan ma duniya shi abinda kawai suka damu kawai ya samu kawai abinda suka fi hankalin sai fi damuwa a kai ya samu sana'a ya nemi abinci ya nemi abin da zai yi na sana'a babu ruwansu da tunanin yana yin addini dan ya zama komai kake mamaki ko ba ka ba amma ɗan da ya taso iyayensa ba su bar shi ba daga makarantar addini sai makarantar boko sai idan za su tafi wajen harkar addini suna jin shi a jiki ya za a yi a ce ya kai munzalin a munzalin shekara wajen ashirin a ba shi azumi ko kwaya ɗaya da yi ba saraka shi wace a kiyaye asiri bayan kiyaye sallah a kiyaye asiri ya ce bi takmili shuruɗi siyani kuma azumin a cika sharɗansa da cika sharɗan azumin wa kaffun nafsi da kame kai a nitsi hamil muharramati bisa kusa ma abubuwa waɗanda suke na haram fi lailihi wa nahari a daren azumi da yini da daddare ko da rana kacce da karka kusa ma abubuwa waɗanda suke na haram abubuwa na haram a lokacin azumi dalili ya cewa ce fa inna hurmatahu min shari alharmar watan azumi a cikin shari'a la yajhaluha illa jahilu ba wanda bai santa ba sai dai cikakken rikakken jahili shi wace wani ya hazar al-ifsara sannan mutum ya kiyaye wajen yin buɗe baki bil aishil harami ya kiyayi abinci na haram wajen yin buɗe baki fa innahu shi kaga abincin haram mudirrun bil badan yana ma cutar da jiki bayan kasancewar shi musifa wajen Allah to yana ma cutar da jiki Allah ya kiyaye mu saboda haka akan halal da cin halal wal infaqi bihi da ciyarwa da halal wal hazari da kiyayewa min shiga min min istimal al harami daga aiwatar da haram wal taqarrubi da neman kusanci da Allah da haram imma yadullu alayhi qabul al a'mal yana daga abin da ke nuna cewa Allah na karban aikin bawa kana cin haram kana neman kusanci da Allah kana cin halal kana neman kusanci da Allah da halal ko sadaka zaka kana yi da halal wannan na nuna karbuwar aikinka a wajen Allah an Abdurrahman bin an Abdurrahman bin Abdullah bin Dinari an abihi an kago daga Abdurrahman dan Abdullah dan Dinar daga baban shi an abi Salih daga Abu Salih an abi Hurairah daga Abu Hurairah radiyallahu anhu Allah ya dade shi kama fi Fathil Bari kamar da yazo a Fathil Bari na sharhin Imam al-Bukhari شرح صحيح البخاري لإمام ابن هجر على أسكالاني شيخ الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يشي أشيغا حديث نما زي زوني كي تمغانا أكي كابن يزو من ذن الله يشي من تصدق دوان دي صدق بأدل سمرة غرغدن قوايا دبينو قوايا دايا أما من كسب طيب ندق نيمان شنا حلال يو كذا نيمان كذا حلال أتكين نيمان كذا sai manzo Allah ce wala yaqbalu Allah illa tayyiba saboda Allah bai karba sai halal baya karba kamar sai halal fa inna Allah yataqabbalu hadi yaminihi Allah zai karba kuma da da daman sa da daman shi Allah zai karba ba dama irin taka ba dama irin ta Allah wanda ya ban maka tsayi summa yurdiha sannan sai Allah ya tare nan wannan dalilin kwaya ɗaya da ka bayar Allah ya tare nan shi ya tare nan shi kama yurdi ahadukum fuluwahu kamar yadda ɗayan ku yake yake renan dan dukushi shi abin da ke cewa dan dukushi irin dan karamin doki din nan to kamar yadda kake renan dokin ka haka Allah zai rika renan wannan sadaka da ka baya bayar na kwal na dabino kwaya daya kana na dabinon nan hatta ta kuna misalan jabal sai ka zama to kamar katar dutse na tarin lada a wajen Allah amma da sharadi ya zama mene halas ya zama halas an anatin an karbo daga anas bin Malik dan Malik radiyallahu anhu daga manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah ce talabul halal neman halal wajibun wajibi ne dole ne ala kulli muslimin akan kowane musulmi kowane musulmi wajibi ne ne halal ya nisanci haram rawahu tabarani imam tabarani ya roke shi fil awsat a cikin awsat wa isnadu hasan isnadin hadisi isnadi ne kyakkyawa wa ruya an abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu an ruwaito daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mai yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah tira da raminci tabbata gare shi ce talabul halali neman halal faridatun ba'da al faridati bayan farillinka na salloli biyar to neman halal halal shi ma farilla ne farilla ne bayan sauran farillinka saboda ka neman halal farilla ne gudun haram farilla ne rawahu tabarani wal baihaqi imam tabarani da imam al baihaqi suka rawaito wannan hadisi وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي daga abu سعيد الخدري من اكل طيبا duk wanda ya ci halal wa amila fi sunnatin yayi aiki a cikin sunna wa amina nasu bawaikahu mutane kuma suka amince ma sharrikan ya zama to bai ma mutane sharri manzo Allah yace da kalal jannata wannan zai shiga aljanna qalu ya rasulullahi sai sahabai suka ce ya annabin Allah inna hadha fi ummatika al-yawma kathirun irin waɗannan mutanen a cikin al'ummarka ai akwai su da yawa masu cin halal masu amintar da mutane sharrin su ba yanda za a yi su mutane sharri suna da yawa kana sai manzo Allah ce wasa yakunu fi fi qurunin ba'di za a sake samun su da yawa da yawa a cikin jama'a da za su zo bayana eh za a same su da yawa Allah ya sa muna ciki rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ne ya rawaita wa kana ce hadisin hasan hadisi ne mai kyau garibin amma garibin hadisi ne amma dan an ce hadisi garibi ne bai da wata matsala wal hakim imam hakim shi ma ya rawaita hadisi wa qala ce sahihul isnadi hadisi yana da kyakkyawan isnadi waru ya arwai dore an bin abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma qala yace tuliyat hadhihi ayatu an karanta wannan aya inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a gaban manzo Allah ga ayar nan kamar haka ya ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ma'ana ya ku mutane ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu ku ci min ma fil ardi daga abin da ke ban kasa halalan halal tayyiban mai daɗi faqama sa'ad bin abi waqas sai sa'ad dan abi waqas ya tashi faqala sai ce ya rasulullahi ya nabin allah ud'ullah ka roƙa min Allah an ya ja'alani mustajaba da'wati ya maida ni wanda in yi addu'a Allah ya karba kun gane abin da yake nufi cewa annabi ya mai addu'a in annabi ya mai addu'a to shi daga ranar duk in ya daga hannu ya roƙi Allah abu Allah ya bashi Allahun ce mai in yi addu'a Allah ya rika karba sai manzo Allah ya ce mai faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce mai ya sadu ya kai sadu kana son in kai roƙi Allah Allah ya amsa maka to aqib matsa maka ka zamanto ka halartar da abinci ka karkashin halal yace dalili an annabi yace ta kun musajaba da'awati in dai kana cin halal to zaka zamanto abin amsa mawa addu'a wallazi nafsu muhammadin bi yadihi manzon Allah yadda ya rantsuwa yace na rantse da wanda ran annabi Muhammadu ke hannunsa innal abda lallai bawa la yaqzafa luqmatal harama yakan jefa loma ta haram fi jawfihi a cikin ciki ma ya takabbalu minhu ma yutakabbalu minhu amalu 40 yawman ba za a amsa mai aiki shi na kwana 40 ba saboda loma ɗaya ta haram loma ɗaya ta haram da bawa ya jefa a cikin sa sai ya kwana 40 yana aiki Allah ba ruwan shi da aikin ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka yafe mana wa ayyuma abdin manzo Allah ce kowane bawa ne nabata lahmuhu naman sa ya tsira min sutin daga haram fannaru aulabi to wuta ta fi dacewa da wannan naman rawahu tabarani fi sagir imam tabarani ya ruwaishi wannan hadisi a cikin mu'jamu sagir wa ruya an dai ruwaito an aliyin daga aliyu radiyallahu anhu Allah ya dinda shi kane ce kunna julusan mun kasance muna zaune ma a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tare da manzon Allah tsiran Allah da aminci su tabbata gare shi wata rana. Fatsala alaina rajulu kawai sai wani mutum ya tsinkayo mana kawai sai muga wani mutum ya bullo in ahlul aliyati na daga mutanen garuruwan unguwannin Madina da ke kan tudu nan ne ake ce musu awali nan ne ake ce musu awali faqala sai ce ya rasulullahi ya annabin Allah akhbirni ka bani labari bi ashaddi shay'in fi hadha din mafi tsananin abu a wannan addinin ka ba labarin da ya mafi tsanani a wannan addinin wa aliyanihi kuma ka ba labari wani abu ne ya fi zamantowa mafi taushi a wannan addinin fa kana sai manzo Allah ya ce aliyanihu abin da ya fi komai taushi a addinin nan shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai nan sai shaidawa annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne bayan to abin wa ashadduhu abinda kuma yafi tsanani a wannan addinin a yau ya akal ali yake ya kai mutumin da ya zo daga ango da ake ce musu awali al'amanatu ko amana ita tafi tsanani yau a wannan addinin ba abin da yafi tsanani yafi wahala irin amana innahu manzo Allah ce la dina liman la amanata lahu ba addini ga wanda ba shi da amana duk mutumin da in dai har tsoron ake a bashi amana har tsoro ake wani abu na mutane ya shiga hannunsa wannan mutumin babu wani addini tare da shi ko kaga yana yi kawai yana yi ne amma ba addini in ji manzon Allah in ji manzon Allah ba addini tare da shi manzon Allah ya ci gaba da cewa wala salata babu sallah wala zakata ba zakalahu a gare shi sallar sa aikin wofi zakar sa aikin wofi inda ya zama to bai da amana ya kal aliyati manzon Allah ya ci gaba da cewa kai mutumin da ya zo daga unguwa da ake ce ma aliya innahu yana sha'anin da lamarin yake man asaba malan duk mutumin da ya samu wata dukiya min haramin ta haram ana tare fala bisa jilbaban sai ya daura riga ya sanya riga ya anika nisan ma'ana riga ita ce kamisu ita ce jilbabu to lam tuqbal salatuhu ba za a taba karɓar sallar ba hatta yuna hatta yuna hi zalikal jilbab an sai ya cire wannan rigar da ya dinka da haram wane mutum inna Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah mai girma da da buwaya akrama wa ajalla ya girma ya daukaka ya akal aliya ya kai mutumin da yazo daga aliya min an ya kabala amala rajulin ya karbi aikin mutumin da au salata ko ya karbi aikin ya karbi sallan mutumin da wa alaihi silbabun min haramin wanda yake da sifa yake da riga ta haram a jikin shi wane mutum sawahul bazar wa fihi nakara imam al-bazar ya rawaito wannan hadisi yan uwa kun ga cin halal din nan to yana da wata irin muhimmanci ta ruhi ne na addini ga hadisi da manzo Allah yake magana akan haka a kana sallallahu anam an an anam amma an daruratu tahri fi usul halali wa nabdu shubahati fa asluhu hadith rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma wajen karka kirdadon ina alal haji karka kirdadon ina haramta take nisance ta to asalin wannan shine hadisin manzo Allah wa huwa fil 40 an-nawawiyya yazo a cikin 40 an-nawawiyya wanda muke ta karantar da yara islamiyya an abi abdullahi daga abu abdullah an-nu'man bin bashir shine nu'man dan bashir radiyallahu anhu ma Allah ya dade su kale ce sani ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulo naji manzo Allah yana cewa innal halala bayyinun lalle halal atili yake wa innal harama bayyinun haram ma atili yake wa bainahuma umurun mushtabihatun to a tsakanin halal da haram akwai wasu abubuwa masu rikitarwa la ya'lamu la ya'lam la ya'lamu hunna kathiru min an-nas da yawa mutane ba sa iya gane wannan abun halal ne ko haram ne to fa man takashubahati duk wanda ya kiyaye abubuwan nan masu rikitarwa faga disabra'a li dinihi wa irdihi to addinin sa da mutuncin sa sun kubuta jama'a wannan ba magana haram din ma ake ba tukuna abin da kake tunanin wannan abun halal ne ko haram manzo Allah ya in ka kiyaye shi addinin ka da mutuncin ka ya kubuta in har kuma magana haram Allah subhanahu wa ta'ala ka kubutar da mu da alfarma annabi wa man waga fi shubhati duk mutumin da ya afka cikin al'amura masu rikitarwa waga fi harami wannan mutumin ya afka cikin haram kan ra'i kamar mai kiwo ne kamar mai kiwo ne yar'a haula lima wanda yake kiwo a gefen shinge in ka ga mai kiwo yana kiwo a gefen shinge to yushiku an ya kafi yana dabbe ya fada cikin shingen ko ba ka ba to ala manzo Allah ku saurara wa inna li kulli malikin hima to kowane sarki kowane mamallaki yana da shinge ala ku saurara wa inna himallahi shingen Allah maharimuhu abubuwan da ya haramta saboda idan har ka zo da shubha kana zuwa ga shubha to ta rana cikin haram za a ganka saboda Allah ya kiyaye ala manzala ku saurara wa inna fil jasad mudghatan a cikin jiki akwai wata tsoka idan salahat idan ta gyaru salahat jasad kullu dukkan jiki ya gyaru وإذا فسدت إذا تباتي فسد الجسد كله دكا دكي يا باتي ألا كثورة راوهي القلب إتشي زوجيا الله جارة من ذكا سمو رواه البخاري ومسلم إمام البخاري الإمام مسلم سسكر ويتوانا حديث ثم إيلا سنة نواك سني يا أخي يا كي نوانا وفقني الله الله إذا تدكي وإياك كما الله إذا تدكي أن اكتساب الحلال نيمان حلال في أماكن الطيبة أودا جنة كما في أثر a'azamu inda Allah ta'ala to shi yafi girma a wajen Allah min iktisadi fi gairiya bisa neman halal a inda ba ita ba misali ka tafi ka nemi halal a Makka ko Madina ko ko Kudus wasu garuruwa ne madaukaka to ya fi neman halal a garin da bai kai Makka da sauransu ba haka nan haram a waɗancan garin tsananin shi ya fi a nan garin ana tare to Allah Allah ya dace da mu manzo Allah ya ce a قال الحسن البصري امام الحسن البصري يا فدا رضي الله الله يدد شي في قرة العينين في لتاك من سنة قرة العينين في فضائل الحرمين سكن فلدر مكة دا مدينة في رسالة cikin wata wasiƙa da da ya aika ibn ibn Anas ar-Ramadi ga wani malami da ake cewa ibn Anas ar-Ramadi haula fadl makkata yana magana ne akan falalan makka wa sakan shiya da kuma falalan zama a makka wa kana ya'tazimu al-hijrata anha ila al-yaman shi wannan Anas bin ibn Anas ar-Ramadi yayi shirin bar Makka ne zai koma Yaman sai Imam Hassan al-Basri sai aika mai da wasiƙa yake mai kana sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce al-maqamu bi makkata zama a garin Makka sa'adatun arzikin duniya da lahira ne wal khuruj minha fita daga Makka shaqawatun tabewa ne na duniya da lahira dan haka fasbut kai zaman ka a Makka fasbut makanaka ka zauna a makka wa iyyaka wal qalqa wad dajara ka cedin ka da raki da da da da firgici kai saman ka duk irin yanayin da zaka shiga a makka fa inna zalika min ash-shaytani min fi'l shaytani ka kana sabbar makka to aiki shaytan ne fala tabra kar ka bar makka wa innaka kai in taktib maktaban idan ka nemi abin nema a makka yisawi falsai wanda ya kaman ka ce kwandala biyu ka neme su a maka min halalin na halal ya a maka to kana afdala ya zama ya fi wa khairin ya fi alkhairi min an tafi fi gairi ya alfa dirhami ka nemi dirhami dubu a wani garin da ba makka ba makka da madina ka nemi kwandala biyu a cikin su to ya fi ka nemi naira dubu naira dubu ko miliyan dubu a inda ba makka ba ba madina ba wafi ya zo dai daga gare shi kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kira nan azalunci su tabbata gare shi yace al hujjaj masu aikin haji wal ummaru da masu umara wafdullahi ta'ala bakin Allah ne in sa'aluhu a'tahu duk abin da suka roki Allah Allah zai ba su wa in da'awhu ajabahum in sun roki Allah Allah zai amsa musu wa in anfaqu idan sun ciyar da wani abu akhlafa alaihim Allah zai mayar musu bi kulli dirhamin sab'a mi'atin alf dirhamin duk dirhami daya sai Allah ya ba su dirhami dubu saba'in dirhami daya wa fi riwayata a wata riwaya alf alf dirhamin dirhami dubu sau dubu ma'ana miliyan daya wa sab'i mi'atin dirhamin da kuma dirhami dubu ɗari bakwai saboda dirhami ɗaya da suka ciyar wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannun sanji manzon Allah ma a halla muhillin wani mai hailala bai yi hailala ba ko mai labbaika Allahumma bai yi labbaika ba wala kabbara mukabbiri muka wala kabbara mukabbiru wani mai kabbara bai makabbara a maka ba illa a halla bi tahlilihi fa ce yayi hailala da hailalarsa wa kabbara fi takbirihi yayi kabbara da kabbara sa ne kullu shay dukkan abin da ke ruwa da tudu in kai kabbara ko hailala a maka sai yayi kabbara da kabbaraka ko yayi hailala da hailalarka hatta mun kasu utira da kai har tarar rairayi sai sun yi kafara da kafaranka saboda girman makka da madina amin fadalar rajulu sai wani mutum ya ce ya rasulullahi wannan ya ya annabin Allah hadhihi almudafat wannan ninkawan fadala sai manzo Allah ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse wa ila wa ila hadhihi almudafat zuwa ina ne wannan ninkawan fadala sai manzo Allah ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse don da raina ke hannunsa amma in faƙuhum ciyarwanku idan kuna aikin hajji la yakhlifanna Allah alaihim Allah sai ya mayar musu asab asab ami atalfi dubu ɗari bakwai fi dar duniya tun anan duniya qabla an yakhruju min kafin su bar duniya din wa amma alfu alfi amma dubu sau dubu fa hiya muddakaratun za a aje musu lahum a gare su fil akhirati fi alayra zaka miliyan ɗaya na abin da ka ciyar a makka wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa inna dirham alwahid dirhami ɗaya da kace da shi a manka la aqalu min jabalikum hadha nauyin sa yafi wanda dutsen naku annabi ya nuna wani dutse wa ashara ila abi qubais ya nuna wani dutse da ake ce mai jabalu abi qubais dutse ne wanda anan dai kafin ka ga mai girman shi zaka sha mamaki amma annabi ya ce sai Allah ya sanya nauyin sa ya kai kamar nauyin wannan abin da ciyar wanda za ku yi a garin annabi ko a garin Allah Makka ko Madina Allah ya lamunce mana zuwa dan isar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to baiti na tamanin da uku ya kare sai na tamanin da ta hudu so ce wa nasihi al-ikhwana wa mutasahibi ahal al-muru'ati min al-aqaribi wa nasihi al-ikhwana karka yi yan uwanka da shi so ce karka da shi ga yan uwanka kar karka yadda baka da siya ma yan uwanka wa mus sannan karka yawan yin shuru karka yadda arka yawan samun kamar yawan surutu in dai ba zikiri zaka yi ba ba istighfari ba ba salatin annabi ba ba hailala ba ba karatu alkurani ba ka ja bakin ka kai shiru ka huta ka hutar da masu maka rubutu sahibi ahlal muru'ati sannan ka rika abota da ma'abuta mutunci kar ka yadda ya zama banzayen mutane ne abokanka kar ka yadda duk mutum da ganka da shi kai kanka sai ka ji wani iri kar ka yadda da haka ka samu mutane ainihin mutane na kirki kai abota da su min al-aqaribi na daga makusanta to sai sharhin baiti munafatul ikhwani kaga yin nasiha ga ƴan uwa in samimi dini yana daga ruhi ko shine tudun wannan addini din wa dinu wal hayatu addini ko shine rayuwa wa ghairul hayy mayit duk wanda ba raye ba wannan matacce ne ko ba gaba saboda wala saboda haka wala yastafi wala yafidu wala yastafidu wanda bai raye ba zai fa'idan ba ba za a fa'idantar da shi ba an gane ai saboda qala fi fathil bari imam ibn hadar ya faɗa cikin fathul bari bi sharh sahih al-bukhari sharhi shi na sahih al-bukhari babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam babu fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace addinu an-nasiha addini gaba ɗayan sa nasiha ne kulna sai sabai suka ce sai muka ce liman to nasiha gawa kana sai manzo Allah ya ce lillahi dole ne kai nasiha ga Allah wala rasulihi kai nasiha ga manzon Allah wala aimatul muslimina kai nasiha ga musulmai shugabannin musulmai kai nasiha gare su wa amatin da sauran ma musulmi wanda kake zaune tare da su to za a gaya mana ma'anar yin nasiha ga Allah da nasiha ga shugabanni da nasiha ga sauran musulmai da nasiha ga sauran kowa da kowa ne wa qawluhu ta'ala da fadin Allah innatahu lillahi wa rasulihi in suka yi nasiha ga Allah da manzo haddathana musaddadu قال حدثنا يحيى يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم yace nayi ma manzo Allah mubaya'a shine tabba ala iqamis salati bisa cewa zan tsaye da sallah wa ita zakatu zan bada zakka wa nusi kuma zan yi nasiha li kulli muslimin ga kowane musulmi qala fi fil fath imam ibn hadar ya fara cikin fathul bari yace wa qad akhrajahu muslimun imam muslim ya fitar da wannan hadisi yace haddathana muhammadun haddathana muhammad bin abbad haddathana sufyan qala قلت لسهيل بن ابي صالح ان عمر حدثنا كو ان امرا ان امرا حدثنا عن القعقاع عن ابيك بحديث ورجوت ان تسقط عني رجلا اي فتحدث فتحدثني به عن ابيك قال فقال في سميته من الذي سمعه من وعدي كان صديقا له بالشام وهو عطاء من يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظن الله يأتي الدين النسيعة الدين كما أين السعادي قلنا سيبك سيني من قوى قال سيما ظن الله يقول لله عز وجل قال الله نجمع دموايا قال ابن حجر ابن حجر الأسقلان يشي وهذا الحديث كن قولنا حديث من الأحاديث ينا رجع حديثي التي قيل فيها ودعك فلا أتكنت aka ce innaha ahadu arba'iti tana ɗaya daga cikin wannan hadisi suka ce ɗaya daga cikin kada ɗauki addini ka kasa shi hudu to wannan hadisin ya ɗauki ɗaya cikin hudun addini gaba ɗaya hadisin da ce addini nasiha ne ga Allah ga manzon Allah shugabannin musulmi da sauran jama'an musulmi dama hadisan guda akwai hadisin Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun to yana daga cikin hadisan da suka ce shi ma yana ɗaya daga cikin hudun addini wato wasu hadisai ne dai guda uku ko hudu suka ce iya su in karke su shi ka addini to wannan na cikin su wannan da zamu karanta kai wa min man addahu ibn hajar yake kai akwai waɗanda wa min man addahu fiha yana ɗaya daga waɗanda suka lissafa wannan hadisi cikin waɗannan hadisan al-imam muhammad bin aslam ad-dusi wa qala an-nawawi kai imam an-nawawi ma shi cewa yayi Imam Nawawi ne mai arba'una hadisin da muke magana da su. Cewa yi bal huwa wahadahu. Wannan hadisin shi kadai muhasilul ligaraj din kullihi zai iya tabbatar da dukkan bukatar da addini yake da shi. Li'annahu saboda shi addini gaba daya munhasirun ya takaita ne fil umurin lati zakaraha cikin abin da wannan hadisin ya ambata. Fa nasihatu lillahi nasiha ga Allah. Ya ke da shi kai nasiha ga Allah. Shine a wasuhu bima huwa lahu ahlu ka siffanta Allah da siffofin da suka dace da shi shine ma'anar nasiha ga Allah an fahimta nasiha ga Allah ka siffanta Allah da siffofin da suka dace da shi bi ma'ana kaga wannan yana maka magana kan babin tauhidi kenan babin aqida ka yarda da Allah ɗaya ne bai da abokin tarayya bai da mataimaki bai da da bai da mata bai da wani mai kama da shi bai kama da kowa ba ba abin da kai wa kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi zalika duk abin da ka ji ya tsarsa maka a zuciyarka kamar haka Allah yake to Allah ya fara da wannan abun kawai to wannan shine nasiha ga Allah ka siffanta shi da siffar da ta dace da shi wal khudu'u lahu zahiran wa batina sannan ka kankantar da kai ga Allah a zahiri da batini me zahiri da batini gabobinka Allah na neman ka da wasu ibadu daga wannan gabobi. Akwai gabobi guda bakwai da Allah ya baka kiwon su to ka kiyaye su. Wanda da shehu malam Aliyu na mange yake cewa ni aka ba dabbobi kiwo dan a jarabta irin halina. Imamu mai risala ya ce Allah ya baiwa bawa kiwon wasu dabbobi guda bakwai. Waɗannan dabbobin su ne kafanka nawa ɗaya, hannayenka nawa biyu, cikinka nawa farjinka nawa ido a baki kunne waɗannan gabobi bakwai ɗin kenan ka kiyaye ana tare to kaga waɗannan gabobin kenan sannan ka aiwatar da gabobinka wajen bin Allah a zahiri sannan gabobinka na baɗini su ne zuciya ita ma ka mai da ita ga Allah ya zama ba girman kai ba wulakanta mutane ba jin kafi kowa wannan shine ka bi Allah zahiran da baɗinan sannan warragabatu kai ta kwaɗayi fi mahadihi cikin neman soyayyar Allah. Ta yaya بفعل طاعتي تهنيا أيك تك أبدا الله يجفر كي أنا تاري والرهبة دقلو دقورتا من مساخده دك أبدا كسن دي خصاص الله بشرك معاسيتي تهنيا كبر سابع مي تبوني نفسي نسيحة الله أنا تاري والجهاد تكما ينقو كري كي تبو كري في رد الآسين إليه ودم ما يرد ما سابو كما يرد سوى الله kullum wanda ga yana ta bauɗe ma Allah kai ta kokarin ka jawo shi zuwa ga hanyar Allah Allah ya dace da mu dan alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ruya arwaito wa awara wa sauri an Abdul Aziz bin Rafi'i an Abi Sumama sahibi Ali qala qala al hawariyuna li Isa alaihi salam hawariyawa ba su ne manyan manyan manyan almajira annabi Isa ba sun ce ma annabi Isa wata rana ya ruhallahi ya ruhin Allah manin nasihu lillahi waye mai nasiha ga Allah kana sai ce allazi yuqaddimu haqqan lahi ala haqqin nas wanda yake gabatar da haƙƙin Allah akan haƙƙin mutane wato shi haƙƙin Allah yana kan haƙƙin kowa har uwa har uba har malami saboda a duniya ba ka wanda yake da haƙƙi akan ka sama da uwa saboda ita haƙƙin ta uku ne haƙƙin uwa akan ɗa uku ne dan manzala da annabi da wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam waye ne ne ya fi cancan ya fi cancanta da biyayya gare ni waye fi dacewa in bi sai manzala ce ati ummaka ka bi mahaifiyarka sai manzala ya sai saki ce manzala summa man sannan wa sai saki manzala saki saki ce mai ati ummaka ka saki da bin uwanka sai saki ce mai summa man sannan wa sai saki ce mai ati ummaka ka dai bi uwanka so nawa uku sannan sai sake ce mai suna wasa ne ce sun ma a baka sannan sai babanka to raka haƙƙin uwa ya kai rufi uku akan na uba ana tare to amma haƙƙin uwa da haƙƙin uba suna ƙasa da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam suna ƙasa da haƙƙin Allah ana tare shi yasa uwa ko uba ba za su ce maka kai sabo kai ba kamar yadda na faɗa babanka Allah kiyaye Allah kiyaye Allah ma ya kiyaye din duk cikin nan babu wani eh zo dauke ni ka kai ni coci ka ce a aba ba ka je eh sai ka dawo Allah kiyaye hanya ba wani ka zo ka dauke ni kai ni coci ka ce a aba ba Allah kiyaye hanya ka zo ka kai ni coci fa a zo Allah kiyaye hanya zo dauke ni kai ni gidan giya a baba ka da Allah kiyaye hanya amma sai ya je coci ya gama abin da zai a coci sai ya daga waya ya kira ka wani kana ina ina gida zo ka kai ni gida to wajibi ne kuma ka dauko shi ka da shi gida ai kaga nan gida ba da wajen saban Allah zai zo ba gida zai dawo to wannan kenan ba a musu biyayya cikin saba wa Allah yawa amma duk abin da ba saba wa Allah ba to haƙƙin su bayan haƙƙin Allah to sai haƙƙin su ke biye sai kuma malami da ya koyar da kai addini to wan nasihatu li kitabillahi sai kuma nasiha ga littafin Allah shi ma littafin Allah yana buƙatar kai nasiha gare shi ya nasiha take ga littafin Allah shine ta'allumuhu wa ta'limuhu ka koya kuma ka koyar ka koyi alqur'ani kuma ka koyar da alqur'ani duk wanda ya koyi alkur'ani ya koyar da alkur'ani manzo Allah ce zai cika da alkhairi Allah cika mana da alkhairi wa iqamatu hurufihi fi tilawati sannan ka tsayar da haruffan alkur'ani wajen karatun shi ya zama to kana kokarin karanta shi daidai ana tare wasu hariru hatil kitabati ka ware ta karkarka rubuta alkur'ani kana yin rubutun rubutun da in ba kai ba ba wanda zai gane a'a kai rubutun da kowa ya gani zai gane yana daga cikin hakkin alkur'ani sannan wa tafahhumu ma'ani kai kokari kuma bayan ka karanta alqur'ani to ka bi malami ka bi malamai ka san ma'anar alqur'ani kake ka karanta alqur'ani ko kai ma baka san da kake cewa ba a me karantawa yana sanin me yake cewa ya ci ka kai da kake karanta ba ka san abin da kake cewa saboda bayan ka karanta alqur'ani to ka bi malamai su fassara maka ka san me kake cewa ana tare wannan shi to wa hibdu hududi sannan kuma bayan nan ka kiyaye dokokin alqur'ani kuma ya ce ka yi ka yi ya ce ka bari ka bari kana tare wal amalu bima fihi sannan da kokarin yin aiki da abin da ke cikin alqur'ani wa sabbu tarifil mubtilina anhu da kokarin kore barnan masu kan su kawo barna a cikin alqur'ani ana tare wannan in kun lura shine hikimar shine hikimar da ake sai ake ta kokari a hana masu yin karatu alqur'ani su karatu alqur'ani saboda mene saboda duk wanda zai gaya maka gaskiya har masu yin hadda a islamiyya ne za su gaya maka gaskiya za su gaya maka ba mai haddata alkurani ya zauna irin mai yi da allo ko ba ka ba a ce gashi wannan ya rubu ya yi haddace alkurani ya zo ya rubuta shi ko ba alifin ba akwai wani abu da ake ce mai madda madda ana yin shi kan al- kan alifin ne ko madda ka cire wanda ya kuma da alkurani yana zuwa ne sai nan akwai madda a saka to saboda ka gani idan ka karar da waɗannan ka karar da wannan waɗannan yasu sai a bata alkurani a shigar da abin da ake son a shigar sun manta da Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muke so kada alkurani kuma mu muke kiyaye shi saboda Allah ba zai ba wani dole kitabin zai iya har waye sai da alkurani ya shigar da barna shi wallahi ya yaudar kansa ba wannan rana Allah ya dakatar da mu to sai nasiha ga manzon Allah wan nasihatu li rasulihi nasiha ga annabi ta'zimu ka girmama annabi ka girmama shi iya gaya girmamawa matsayin da annabi bai kai ba kawai shine matsayin Allah wa ma walada ar-rahmanu fa huwa ubaydu ko fa jalla ilahi laysa shay'un ka mithlihi Allah bai haihu ba annabi babban bawan Allah ne a cikin bayan babba ne a cikin bayan Allah wa ma walada ar-rahmanu fa huwa ubaydu to yayi kama da Allah ce a'a fa jalla ilahi laysa shay'un ka mithlihi Allah ubangiji na ya ji babu wani abun da yayi kama da shi sai dai annabi a haƙƙin Allah bawa ne a haƙƙin Allah amma a wajen bayan Allah fa walakin alal khalqi fadlan wa shuhratan Muhammadu zaka la abduna mushabbai in ka tira fadar Allah to a ko ina shi ke sama da kowa shi ke sama da komai saukaka Allah wal baraya wa rahu Allah ne kadai a saman ka an dukkan halittar suna kasan ka ya rasulullah Ju- jus takadran jus takadran fama amamaka khalqun shine farkon baitin jus takadran ka ketar kowane daraja ya rasulullah jus takadran fama amamaka khalqun babu wani abin halitta a saman kai ya rasulullah fawqaka allah duk Allah kadai ke saman kawal baraya wa ra'u dukkan halitta suna kasan ka ya rasulullah to ka girmama annabi iya ga ya girmamawa Allah ka ba mu ikon girmama annabi wa nasruhu sannan ka taimaki annabi ka taimaki annabi hayyan wa maitan yana raye ko ko bayan koma sa zuwa ga Allah wato ita alfarma annabi yana raye kamar alfarmaci ne bayan koma sa zuwa ga Allah shi yasa bari ya ku lura da wani abu daidai da kiran sallah daidai da kiran sallah yadda ladani ke daga murya a masallacin Ka'aba ba a dagawa a masallacin Madina kiran sallah ya eh, saboda annabi na kwanta a wajen sallallahu alaihi wa sallam yanda ladani ke daga murya a masallacin Ka'aba baya daga a masallacin Madina saboda annabi na kwanta a wajen shugaba sallallahu alaihi wa sallam saboda wajibi ne ka kiyaye girmansa da alfarmarsa yana raye ko bayan yin wafatin shi sallallahu alaihi wa sallam wa ihya sunnati da kuma raye sunnarsa sunnarsa ta sunnar tashi sunnar shi ta sunnar tashi saboda mun faɗa mun nana ta wa nahajun yunawi zikra nahju shaqai duk hanyar da ke gaba da zikiri hanyar tabewa da rashin arziki saboda mafi mafi hanyar mafi tabbacin cewa kana koyi da annabi alqur'ani ya gaya mana shin wai akwai wanda ya fi annabi sanin a akwai wanda ya fi qur'ani sanin annabi ne ba wanda ya fi qur'ani sanin annabi ba kuma wanda ya fi annabi sanin alqur'ani to anan Allah ya gaya mana in dai kai da kai ga annabi ne ga ya ce ko laqad kana lakum laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir sai ce wa zakara Allah kaseera sai an ganka ko da yaushe cikin zikiri shi sa a wani hadisi manzo Allah ya ce kai ku yi ta zikiri ku yi ta zikiri har munafikai ce kun ga mahaukata can ku hadisi wannan ya tabbata wanda zamu karatu akan zikiri duk za a ji wannan karatu Allah ya dace da mu sauraka karaye sunnar annabi bayan nan ta hanyar me bi ta'allumiha wa ta'limiha ka koye ta kuma ka koyar ka koye ta ka koyar wal iqtida'i bihi fi aqwalihi wa af'alihi da koyi da annabi cikin ayyukan shi da zantuttukan shi kai muna san ne cikin ayyukan shi da zantuttukan shi wa mahabbatuhu sannan ka so annabi wa mahabbatu asba'i ka so mabiyan annabi wannan shine nasiha ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan nasihatu li aimmatil muslimina shi kuma nasiha ga shugabannin musulmi i'anatuhum ka taimake su amma fa aka ce shuwa ne shugabannin musulmi shugabanninmu ne yanzu ba za mu ce ba shugabannin da za a yi musu da'a ba amma bisa larura bisa larura idan larura ta tilasta maka wani abu dole ne ka bi shi ko don zaman lafiyanka don annabi ya gaya maka cewa in lokacin ya zo ku bi ko ba kwaso wannan kawai shi ne amma a ka'ida musulunci yana da hanyar da ake zaɓen shugabanni a cikinsa yana da akwai mutanen da ake ce musu alul halli wal aqd ba musulunci ba inda musulunci ya ce a zo a tara mutanen gari duka su zaɓi shugabanni babu inda aka taɓa yin haka babu to sai dai larura kamar yadda muka faɗa ai wuta a'a an ɗauke generator ne muka to alhamdulillah ina ganin mu bashi mu bashi anan tunda dama lokacin sallan ya kusa Allah subhanahu wataala ya dasar da mu sai mu sai mu tashi akan muna dai magana akan nasiha akan muna dai magana akan nasiha ne hadisin da yake magana addinin an-nasiha to Allah Allah ya dace da mu yawan Allah ya kai mu rana ita yau sai mu tashi daga nan dan sai mu sai mu dora insha Allah Allah ya dace da mu amin ai mana da amin amin